بالله من الشيطان الرجيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم الفكيرون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مقتول فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yau muna juma'a sha shidda ga wata na ramadan sha shidda ga wata na shawwal sha shidda ga wata na shawwal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da uku ga watan hudu dubu biyu da ishirin da shidda ƙarshen karatunmu 25 ga wata na sha'aban karatunmu na sati-sati kuma gashi ramadan ya ƙare Allah ya saka mai domin a cikin watan shawwal Allah taimake mu kenan karatunmu na ƙarshe mun tsaya ƙarasan suratul tur insha Allah za mu tashi farkon suratul najm a kayan muhara tafsiri ganin mun huto daga ramadan kuma mun shiga ramadan mun huto da shubohi na 'yan falaki ɗan uwa kullum muna maimaitawa duk lokacin da mutum ya bar shari'a ya shiga rudu kuma rurin da baya wuta hal abada sai ya koma kan shari'a kamar yadda dai Allah ke cewa wa tilkal amsalu nadribuha linnas wama yaqiluha illa alalimun zan ba ku misalai ku gano rudin yan falaki da harko kun ji dai irin rudin da aka fara shigar Ramadan na korewar ganin wata a Saudiya da Najeriya da Nijar da sauransu. Tahiya na tahiya watan ya tsaya a Najeriya da Saudiya da Nijar kin. Su suka ce baiwa kuma suka amince ya tsayar. Ka ga rudin harkoku? Ana na ana tahiya kuma na sallah ya zo, nan ma suka shiga. da hujjar bayan an gani Nijar kaɗai ta gani duk da akwai Mali tabbas sun sallar tare da mu kayan su akwai Afghanistan akwai Pakistan ɗan al-muhim maganar shari'a annab sallallahu alaihi wasallam da ya zo duniya ma ilimin falaki iyanan kuma ana aiki da shi amma ya ce mu al'umma ce ummiya wanda ba ma aiki da hisabi muna aiki da gani ɗan an gani ku ɗoka an an gani ku aji a haka ya ɗora mu a haka ya bar mu a haka ya ɗora sahabbai akan haka ya bar su ‘yan wa'anda za mu gano rudin falaki ku ajiye ka je can ga abu yau da kullum dogara da falaki an ɗora mu akan alamomi na bayyane kan shigar lokacin sallah bai buƙatar sai malami ya ɗan ƙauye ko ya ɗan maraya za a yi sallar asuba izatala alfajar alfajar in ta keto kuma ana buga misali abinda yake kilar a hili ƙarara ya ce ka falata subh kaman ketowa alfajar abu ne a hili yau dogara da irin wannan lissahi za ka ga alfijirkin daren ya yi lotan sallah ya yi lokaci da yawa baƙiƙirin a gabaskin ko a marayace da ke hutulun mai yasa aiki da dogara da wannan ilimin falaki don abu ne na hisabi har a yau ba su da ittifaki kuma ku misali din mai so ya diba na san logician abin tauƙitul falaki da ake na rana ko wata aƙalla na ga biyar ka dibi wannan bambancin nasu kowanne idan ka zo asuba sai ka san bambancin wani munci sha biyar wani ishirin tsakanin shi da wannan a duka misali kana nijar a damagaran zandar za ka sallar asuba a wani ya ce ma tana ketowa misali biyar da minti goma misali an zuko a wani wani biyar da minti biyar wani biyar wani biyar da ishirin kuma duka garin guda ne kuma asuba guda ce yarda da wannan ya alka kasashe da yawa na duniya cikin rudu kamar da usaimin rahimahullah haka albani rahimahullah shi ne wani malami ke cewa waɗannan malamai guda biyu a wannan karnin ba mu da malamai kamar su amma sun tabbatar da kurakurai na ilimin falaki kan wannan mas'ala an wani yanku misali ne na yau da kullun da ake ba na shekara ba na azumi don haka shi sai an wa za ku mahi yawa muna aiki da a cikinsu na ƙarshen domin akwai na amurka akwai na masar akwai na saudiya na umurkura akwai na pakistan daban-daban ne akwai na amurka dinar na amurka dinar shi ne kusan na ƙarshensu kuma shi ne bincike da muka aikace muka ga ya kusa da hakika amma duk da haka mukan cewa ladam alhaji gambo ka rinka dibawa ta keto ko ba ta keto ba ba mu dogara samfursan a kansu kaga wannan kuskure ne aka ɗora al'umma kan wannan abin kuma mutum ba ruwan shi don wa idan usaimin ana bayan suka ce hatta na ummul qura albani ce hatta usaimin akwai kurakure kan sallar asuba ana kiran sallar lokacin asuba bai yi ba illa suka ce ba sa'an zaba suka ce a wancan zamanin wanda ba su kama ba su matsaya da yawa ba ana sallar da ana ƙara mintuna sha biyar zuwa ashirin kayan a tada sallah kan wanda gasa ce kenan akwai ɗan matsala rashin matsala don ana sallah a lokaci to ina ga lokacin za a kiran sallah kai tsaye a tada sallah kai tsaye yan wani alamun sun kama kudin misali ilimin falaki ba ci da dabar kama kama ne lissahin ɗan adam iya kuskure nan mun ka misali na wannan shekara hudu ne an yi wannan za a ɗauki azumi a na europe a cikin babban na kudin faransa ne aka ce za a yau baiwa a ga wata afirka da azi an jima sai wasu cibe musulmi suna da nasu ma a belgic suka ce a nan europe ce za a yi ganin wata afirka har suka kasashen wannan misali ne na magana akwai ruduwa bakat da haka hannaji wasu masu na ilimi suna neman sa al'umma cikin ruduwa a Nijar cewa wai dole a yi aiki da ilimin zamani ƙwararru kan scientific wannan rudu ne ba ƙarami ba ɗan ƙauye ya san science ɗan ƙauye ba ƙauye amma abin da Allah sa ba ƙauye he ga wata a cikin dutse a cikin ruwa a ga wata a hili a ga wata ba malami ba jahili ko zai ganin wata kuma an ɗora mu duk wanda ya gani ka yi aiki da shi zarcewa a Najeriya misali yan wadin mai a ilimin falakin ma kana magan Najeriya akwai Borno akwai Kebbi tsakaninsu ya kusa awa guda ya minti arba'in tsakaninsu abinda bai yi ba a Borno bai yi wa a Kebbi nan muna aiki wa misali malin falakin yan wa a takaice mai aiki da zahirin shari'a zama ku misalai guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka sabko aya ta liyani hilal bin umayya ɗaya cikin sahabbai ne ya tuhumi tarik bin samha da matash ya zo ya ce ya ga sharik da matash a musulunci ba ruwan da ka gani ka shaida hudu ko da ka gani ba ruwan mu shari'a tana aiki da hera shaidu hudu in babu su ko ba a yi ba kai ma sai an bulala ka bulala tamanin haka shara take kan hilal bin umayya ya zo ya ce ya ga sharif da matash sheda hudu ko abu lalaka a ce ya rasulullah yanzu matar ta na gani kuma a ce yana neman wani annabi ce kurum haka ne bulala hudu bulala tamanin ko sheda ya maimaita annabi ya maimaita ya ce na imani allah zai ban mahuta lokacin babu layani a kan shi ne li'ani ya sabko in namiji akwai bambanci misali ka ce wata mace ba diyarka ba ba matarka ba ka ce ta zina wannan kudin za ka shaida hudu in babu za a bulala ka bulala tamanin ko da ka gani sharatun aiki daga shi abin shara ta aji babu maka wuda kudin baka shaida kun bulala amma iya ka gani ku kai ba gani ba kai ka tabbata ka gani mu ma wajen mu shari'a ta ajiye mu hira shi hudu to amma shari'a ta ka sauki idan matar ka ce ita ba a bulala ka in ba shaida hudu ya ka sama rantsuwa kai rantsuwa hudu billahi allazi la ilaha illa huwa ka sana sana kai hudu na biyar ka ce tsinuwar Allah ta tabbata kan gangaja kake mata ka yanzu ka kare ma kanka haddi na kazafi kula 80 ita sai a kawo ta ke kuma abin ita abin zai kare mata haddi ita ma ta yi billahi da zai lau ƙarya ki bin zana ba ta rihe ta biyar cewa hushin Allah ya tabbata a kaina in gaskiya yake in haka haka shari'a an yi aiki da sun siri aini za a bar ma Allah ba a mata haddi na zina shi ba mai haddi na na kasafi ya bar Allah shi kenan da danta ne kuma ta dan zina ne dole jama'a dan zina ne ya mai haddi an yi haka aka kira Hilal bin Umayya yayin rantsuwa wannan cikakka aka kira matar ta rantsuwa cikakka sai annabi ya mata wata wazi annabi ce to tabbas ɗayan ɗayan kuma karici ne baiwa dole samu ɗaya makarci ko amma shari'a tana ake da zahiri sai da sun kare kansu sai annabi ya ce aje a dibi yaron da za ta aihuwa in ya zo kaza kaza mai kwalli ya mai bayani in ya zo kenan wanda aka tuhumal in ya zo kamar shi a gani ana aihuwa yaro kamar yadda kamar an tsaga kara da shi da wanda aka tuhuma sama hakin shirkin sama yanzu a nan mire ne kaga a zahiri dan waye dan shariki na ku tunda kamar su daya amma shari'a ta ce a ba dan shi bane an kore ta ce tunda annabi da aka yaro annabi bai kamar yaro kamar a tsakara ta kam ita an ba dan shari'a an ba dan hukuncin Allah da gabata ba da mata hadi to Allah ya an an sa an hukuncin shari'a ana aiki da zahiri sun yi daya ne wannan ko da kamar kamar su daya ba ruwan mu na menene aiki da zahirin shari'a kaga da kai hakika zahiri dan shi da zahiri ko a kalle amma an yaki da zahirin aka ake da shari'a na biyu misalin kuma misali na biyu ne akwai abdu bin zama dan uwan wannan wannan sauda binta zama mata annabi sauda akwai dan uwan da abdu bin zama baban shi iya da wata baiwa sa'ad bin abi waqas akwai utuba bin abi waqas yawa sa'ad wasiya duk lokacin da ka tayi maka baiwar wajen zama'a kahin wannan dan da take take wannan dan ta kaza dana ne ni ne cikin san bai lokacin misali ka sai da misali ka sai da wannan misali a tarin tashi ko to amma yaga kahin ta zama tashi ni na kwanta kuma dana ne amma shari'a tana nan an ce alolin lifarashi alolin lifarashi walil ahir hajar an kawo shari'a musulunci cewa ɗa namin shinguda ne idan mace ta aihu a gidan mutum ɗan shi ne a ɗanka yake matuƙa ya kai wannan lokacin mudda da aka yi a ɗanka yake amma shi mazanaci kudin zai sha bulala ko jiwa kai to da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallama sade ka ƙara ya rasulullah wannan dan wajen zama dan dan uwana ne dana ne dan dan uwana ne abdu zama yace a ya rasulullah wannan yaro dan uwana ne dan babana ne an aihe shi a shimfidan babana shari'a ta kuma ta dora kurin dana mai shimfida ne annan sada salama ya yi aiki da zahirin shari'a ya ce sa'a wannan abdu wannan ɗan uwanka ne ka riƙe amma ce kama su ɗaya da utuba ɗan uwan sa'ad kama ce ɗaya amma kuma ga ake shari'a ta ce kurin ɗanin shari'a ba ruwan mutum Allah san hakika mu da mun aikin zahirin shari'a alhali a ganin ido ɗan uwan shi ne a zahiri don suka gama wani misali ne na maganar shari'a ka bi shari'a kurin ka huta alama kaza gaskiya ne ba gaskiya ne ba duk wannan wani abu ne wani baka isa mun tabbas kan shi da haka masalar wata kai dai an ɗora ka shari'a an an gani ka yi aiki da shari'a ka ɗoka ko da ƙarya mutumin da ya ce ya gani yake kai Allah bai kama ka shari'a ka bi can shi da Allah in ka bi haka huta masu kawo magana wani gari annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban abin koyin mu ko zai kawo magana ko sahabi kawo magana ta annabi ce a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ta inganta shi da kanshi ya dauki azumi na 30 ba ga wata ba a Madina aka waye gari aka wuni da azumi aka yi arzuwar har an yi la'asar bayan la'asar wasu suka zo daga wani gari nesa suka ba da labari ya su lai mutum a daren jiya mun ga wata a gari kaza kaga ba na manako ba madina bace ba wani gari daban amma manzo Allah bai ce ba saboda hatara ko ta ga tsantsan a bari he gobe mu sha yau mu kai azumin na yau sai ta yi a yi shela a garin madina a gaya ma kowa sha ruwa kuma gobe mu je mai idi ka bi shari'a ka huta ka bi ra'ayi ka shiga rudu Allah cike mu da bin shari'a Allah rama harkon sutun najam harkon najam bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa
na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى farkon dai wannan sura tana daga cikin sura makiya ita ce harkon sujada da manzan da yi a garin makka harkon sujada kenan mun karanta cikin hudubu waccan ta wancan sati annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta harkon wannan sura a tsakiyar mushirkai da musulmi kamar da abdullahi bin abbas ke cewa annabi iya karanta wannan sura harkonta har ƙarshe ya kai sujada kahuri suna jin ƙur'ani suna ji suna ji saboda mujizar ƙur'ani tasirin ƙur'ani ya za wurin sujada yana sujada kowa sujada kullum dole suka ba sa kawai suka yi sujada kuran ya ce musulmi suka yi sujada jibin abbas kahorin suka mushirkai suka yi aljannu suka yi da mutane kowa da sujada tasirin ƙura'ini kenan shi ne najam idan hawa kalmar najam malaman tafsirin tun sahabbai ko tabi'ai ana ni ne cewa tauraruwa lokacin da ta je haɗawa ma'ana bayan haɗawar wata akwai surayya da take haɗawa bayan keto alfijar shin ana ni ne tauraruwa da take bin shaidalurin jiwa wannan dai daga cikin tafsirin magabata kan tauraruwa lokacin da ta haɗa Allah subhanahu wata'ala iya rantsuwa da abin da ya so mu ne aka hana mu rantse da komi sai Allah Allah ya rantsuwa da abin da ya so da abin da Allah ya rantse da shi akwai wani darasi a ciki Allah yake cewa jawabin rantsuwa da yayi ma dalla ضل صاحبكم وما غوى
ma dalla sahibukum wa ma gawa na Allah subhanahu wata'ala yana kare annabi sallallahu alaihi wasallam yana kare manzon sallallahu alaihi wasallam iya mai yabo na kariya kan barin hanya da suke mai tuhuma abokin ku bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar hanya ba kinan ba kan rudu ba yake ko magawa algawa algawi mutumin da ya san gaskiya ya barta ya bace bai bar hanya ba kuma dama mai bin gaskiyar ne Allah mai kariya akan bata ko barin hanya wama yantiqu anil hawa وما ينطق عن الهوى
kuma wama yantiqu anil hawa donan kariya ce gare shi yabo ne gare shi ga masu tuhuma shi wannan sahibukum wama yantiqu anil hawa baya kalma kalma hurci na san zuciya a nutsar sam annabi bai huruci da san zuciya sam in huwa illa هو إلا وحي يوحى duk abin da yake karanta muku na alkur'ani wahayi ne wanda aka mai kurin isar isarwa ce yake yi wa ya sanar da shi waye malamin علمه شديد القوى
sufashi ذو مرة فاستوى
allamahu shadidul quwa na an kawo sifofin jibril yabo ga jibril cewa wanda yake malamin nashi wanda ya karantar da shi shadidul quwa mai tsananin ƙarhi ne kuna laka cewa innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin inda إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطعم مطاع ثم أمين
Na'am, duk wannan yabo ne ga Jibril alaihissalam. Allah ya ce, "Innahu laqawlu rasulin karim." Shunan Qur'ani magana ce ta ɗan saƙo mai karamci, Jibril kenan. Zi quwwatin mai tsananin ƙarfi ne. Na ma'ana saƙo yake zawa da shi, babu wani shedani wani wanda zai iya amshe ko ya rinjaye shi akan kawo wannan saƙo. zi quwwatin kuma inda zil arshi makin wannan jibril iya da matsayi a wajen mai al'arshi Allah kenan mai matsayi ne a wajen Allah kuma muta'in kamma amin jibril a wancan wuri al'arshi wajen mala'iku shi ma iya ana mana iya bada umarni ana mai da'a dan jagora ne kuma amini ne a wajen Allah jibril kenan shi ne kenan allamahu shadidul quwa wanda ya karanta shi alqur'anin mai tsananin ƙarhi ne zumiratin kuma mai cikakkar hal- mai kyawun halitta ne zumiratin fastawa ya zo kawo sako ya daidaita wa huwa bil ufiqil a'la وهو بالأفق الأعلى
kuma ha ثم دنا فتدلى
kamar yaya فكان قاب قوسين أو أدنى
me yayi فأوحى إلى عبده ما أوحى Na'am, wannan mala'ika Jibril mai cikakkar halitta ya zo sama ya daidaita da Nasu da Salama. Nasu a gaya maka wata kaifiya ta wahayi da ya zo. Don, annabi abin labarin Jibril ya ce iya zo mushi ta hanya daban-daban. Yakan zo kurin ya ji sauti, ya ji halin wahayi bai ganin shi ma. Amma zai ji ya canza, zai ji wahala. zai zo wani lokaci iya ganin shi gaba da gaba ruwa ma zai zo mashi da siffa ta mutane to na ana ga ga maka wata hali da ya zo ya zo fastawa wa huwa bil ufiqil a'la ana ga maka ya zo daidai daga sama kenan ya sabko ya zo daidai shi iya saman shi summa dana fatadalla iya zauwa iya zauwa kenan sama kenan iya zauwa iya kusantawa iya kusantawa iya kusantawa har sai da ya kawo fakana qaba qausaini aw adna sai da kai misalin baka biyu kai sama kusa da haka ma kenan gab sai da ya kawo gabdin shi a wannan hali ne fa auha ila abdihi ma'ahu yamma bawa na Allah Muhammad kisa sama ya mai wahayin abinda aka mai wahayi kuma ku sani wa ba bakon shi bane ma kadhaba ما كذب الفؤاد ما رأى
afatumaruna أفتمارونه على ما يرى
wala qadarahu ولقد رآه نزلة أخرى
na'am Allah yace ma kadhaba alfuadu mara zuciye shi abin ta gani ba ƙarya ba ce shi ne da kanshi ya gani in wa ƙarƙashin wannan wasu ke kawo wai Allah ne ya gani daga shi masu da'awar ganin Allah suke shigowa duk da cewa dai wannan ba wani bane ba annabi ne in ma ganin Allah ne ba wani malami bane ko annabi ne ake magana ba wani malami ba to shi kanshi annabi sallama ya ba da labarin me wakana duk da an samu hadisi na abdullahi bin abbas na ya ga Allah amma abin da yake halittun tace maganar ru'atul qalbi ce ganin zuciya ne wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama mun ganta ruwaya ana ta cikin azumi wanda imamu tirmidhi ya ruwato wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maholiki a maholiki ya ga Allah subhanahu wataala wanda wata asuba ya makara wanda sabai suna cewa har ya kai gabu da hudawar rana yanzu asuba ana jiran shi gabu rana ta hudo ya gashi hauto da gabgawa da aka yi sallah ya ce makanakun kowa tsayin da yake kowa tsayin da yake yake ba sahabbai labari abin da ya sa na makara cikin dare bayan na filolin shi ya kwanta ya ce na ya mauliki to a wani mauliki ne ya ce na ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mai wasu tambayoyi ya ba da ya ce har hukunci da bai sani ba Allah mai kashafi ya ga duk abin da aka ɓoye mai ƙarshe dai a wani mulki ne kaga ce ya ga Allah su ba cikin kyakkyawan sufa kaga a mulki ne ko wanda har anan ya zo da wata addu'a wadda aka mai umarni annabi ce wannan mulkin gaskiya ne ku karanci wannan addu'a kuma ku yi ta ana na addu'a a cikin sallah ita ce Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha atfita qawm fatawfani ganin mutun as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbik wannan dai addu'a ana yin ta ne a cikin sallah ta farilla ya Allah ina roƙonka naji Allahumma nas'aluka ya Allah ina roƙonka aikata alkhairi wa tarkal munkarat da barin duk wani abu mara kyau wa hubbul masakin ka sa mun san talakawa wa an taghfirani wa tarhamni Allah ka gafarta mun ka jin kaina wa za a fitan ta kawai an kaso fitina bayanka fatawfani gairar maftun Allah ka amshar na ba tare da fitina ba a sa'aluka hubbuka Allah ina roƙonka sanka hubba man yuhibbuk ina roƙonka san duk mai sanka hubba amalin yuqarribuni ila hubbuk ina san Allah ka samu dusan aikin zai sa samu kusanta ka Allah samu sanka a takaice ka gane addu'a annabi a mawaliki ne a takaice annabi ya gani to kenan amma gani karara aisha cikin sai musul radiyallahu anha tana cewa cikin abu uku ce duk da baka labari akan su faka da tara ala al-kaziba ya ma Allah ƙarya daga ta ce duk wanda ya baku labari annabi ya ga ubangiji ya yi ƙarya ta kawo la tudrikul absar ko tudrikul absar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba kuma duk wanda ya ce ga Allah shi ta ce yawa Allah ƙarya in ji aisha cikin sai musulun abu zar cikin sai musulun yake cewa yawon annab tambaya ya rasulullah halar ra'aita rabbak ya manzu Allah ka ga ubangijinka ya ce nurun an na arahu wata ruwata ra'aita nuran na gaske dai ya zanga Allah yan wa alimuhim cewa annan sallallahu salama bai gaba Allah da idanuwan shi wani shi ne magana tabbatar takuran nan ma ka zabal fu'adu ma ra'a ma'ana jibril ne da ya gani shikin ne ya gani magana kenan sai Allah ce afatumarunan ala ma yara shin za ku ga mai jayayya kan abin da ya gani wala qadar aw nasalatan ukhra ai da man kayi isra'i da miraji wani yawa kana isra'i ne ai da man kayi isra'i ai da man ya ga jibril wato da sabko duniya annabi ce na ga malaka lokacin da aka zo mai wannan yace na ga jibril da wuke 600 ya cika sasanin duniya sama gaba da ba ganin ko ina a sama ya rige ya rige shi gaba daya dama kenan ya ganshi shi ne kawai magana kenan jibril ne ya gani ba Allah ba ya gan shi عند سدرة المنتهى
eh,
عندها جنة المأوى
nam na iya ba labari ya ma jibril gani a duniya ya mai gani a sama to wannan kenan gani da ya mai ake tabbatar ma cewa kayi wannan daman ya gan shi inda sidratil muntaha a wajen magariyar tikewa dan wata magana tikewa bakin wani mahaluk bakin ilimin kowa bakin ka je nan ne kuram annabi sallallahu alaihi wasallama yayi isra'i da mi'raj isra'i shine tahiyar makka a cikin dare aka je baitul maqdis daga baitul maqdis Allah ya gama shi da annabawa ya musu jagorancin sallah kuma daga nan aka yi sama da shi labarin sai miraji sama ta ɗaya sama ta biyu uku hudu biyar shida aka huce sidratul muntaha daga nan jibril ya ce ni baki na nan amma annabi ya ƙara gaba bakinsa nan kurin to wannan magariya ta tikewa shi alaka cewa a kanan a can ma ya ga jibril a halittar shi ta mala'ika yan wannan mazalaki a nan labarin cewa a wannan halin isra'i da miraji ya ce na tira'ci jibril kalhilus silbani na ga jibril ya haɗi a ƙaskance kamar tsohon kwa- rigar sirdi ta tsowa mana a zibde a kan ƙaskantar da Allah ga Allah ya ƙaskanta a zibde ya ce kamar tsohon rigar kamar ce masu ba a sirdi an sa wata tuwa a ƙasan shi ko to ita kamar ta tsuwa a kumari ko kaji ba haushe a kumari a kumari ba to wannan ce na ga jibril haka ce haka na ga israfil haka wanda yake cewa jibril na gamu da mika'il rai a mace babu walwala annabi ka tambayi jibril ya ce ya muhammad ai israfil tun da allah ya halittu wuta ya ƙara walwala ba tun da ya ga wuta ƙara walwala ba ya tsoro shi ma ka can da shi wanda ko aka ɗan adam kenan kenan a nan kenan ya ga jibril a halittar shi ta mala'ika jibril ya ce a wannan magariya inda hajjan na turmawa a can aljannan makoma take allakai mu idh yaghsha sidrata ma إذ يغشى السدرة ما يغشى
Mm. Allah ya ce an sa gaya maka wani abu da yawa kana a wannan wuri Allah ya ce idh yaghsha sidrat ma yaghsha lokacin da ya lullube wannan magariya irin abin da ya lullube ta Allah kai sa ya ga abun mamaki da yawa magariya kenan kware an ga abun mamaki ya ga abun kallo a wannan magariya lokacin da abun mai lullubewa ya lullube ta ce ma za ما ga زاغ البصر وما طغى
annan salama bai tsaye gumi inda wannan magariya nan idan shi ko ana yake idan shi bai yi sama ba bai bar ta ba ita kullum yake kallo dan nan aka ce ya kalla ko ya ga ya ga ayoyi ya ga ayoyin ubangiji yace idan shi ma za galbasar wa ma taga ganin shi bai bar ba wannan magariya bai huce ba a nan kullum yake Allah ce laqadar amina
لقد رأى من آيات ربه الكبرى Allah ce laƙadar ra'a min ayatar rabbi al-kubra ya ga ayoyin ubangiji masu girma shi kada ya gan shi sai ba gani ba mu mu gani ba Mm, ci gaba al-rama أفرأيتم اللات والعزى Mm.
ومناة الثالثة الأخرى
na'am nan kuma Allah subhanahu wataala ya mai wannan magana ai kuma wannan sura ce makiya a makka duk da manyan ƙananan goma ka a jikin ka'aba akwai manyan manyan masu ba nan ba suke manyan ya ce a fara'aitun mulata wal'uzza shin ku ban labari shin kuna ga wa'innan lata da uzza da manata ta ukunsu an ce allata asali kuracin silbukhari cewa asali wani mutum ne cikin mutanen makka wanda yake hidima ga alhazai iya musu horar-horar abin sha mutum ne sananne mai hidima ga alhazai allah mai cikawa sai aka yi sura ta tana shi daga nan aka bauta ma wannan bawan allah ko wannan gumkin shi lata in suka allah da ba allah ba ne ba wadda ce magana mai inganci wannan gumki iya nan a tsakanin yana nakace yana ta'if a ta'if yake bani saƙif saƙif wani san ta'if wajen zama ta'if sanace da maka a ta'if yake masu mana abin bautar saƙif ne al'uzza ita ce babbar gumkiya ta ƙure shawa tana na hala wani san makka tsakanin makka da ta'if a nan take sai lokacin da aka bude maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Khalid umarni na iya cikin ƙoren shawa masu girman ganin wannan gumki na Uzza in kuna tane a tsisar Uhud lokacin da musulmi suka samu matsala bayan sun samu nasara suka samu jarrabawa aka dai kashe na kashewa da musu illa kwarai Abu Sufyan ya zo ya alfakari lana uzza wala uzza lakum mu muke da uzza ba ku da uzza annabi ce musulmi ku ba shi amsa ba ya rasulullahi za mu ce mishi ku ce Allahu maulana la maula lakum kenan qurayshawa suna alfakari da uzza annabi da aka bude maka ya turo Khalid bin Walid ka je ka rushe ta ya je ya kashe na kashewa ya watsa wurin ya kuma annabi ya rasulullahi ya ce rasulullahi kai annabi ce baka kashe akwai saura baka kashe ta koma iya komawa masu bautar ta gashi yazo suna ya uzza ya uzza sun tar suna suna ta katar hanka sai iu uzza uzza uzza shi dan ce mai koma akwai ta kunda sai iske wata tsohuwa kai a watse tana watsa tana tana watsa tana waya waya tana watsa kasa kanta tana watsa kasa ashe shi ɗaya ne ya ce annan Khalid ya gama ta takobi ya cire kan ya ce rasu ga abin da aka yi ce zai kashe ta ga za ka ce ginin gumki ne na bautar ƙoreshawa almana gumki ne wanda mutanen madina autar khataraj suke a nan ma suke ɗaukar niyan za su ake haji to duwannan gumaka ne manya-manya sanannu a wannan ƙabilu duk daga ƙanana a jikin ka'aba ko wakilan wancan mai amma dai wannan su ne manya-manyan manata da uza da lata ya ce wa'innan gumaka da kuka ɗauka nan kama Allah iya zargin wa'innan abin bauta na banza da lata da uza da manata ukunsu alakum zakar wala hul'unsa alakum zakar wala hul'unsa tilka idan qismatun risa
nan Allah iya zargin su su suna samun wannan gumaka sunaye na mu'annas agalata manata uzza duk suna ne na matanci da suna cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata haka suka ce ko mala'iku ɗiyan Allah ne mata Allah ka cewa waja'alul mala'ikata lil mubarraman inasa waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani ilaha
أشهدوا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون الله يقول وجعلوا الملائكة هم عباد الرحمن إناثا sun sanya alladhin hum ibadu rahman sun sanya malaiku alladhin hum ibadu rahman sun sanya malaiku wanda su bayan Allah ne masu da'a ga Allah mai rama sun sanya malaiku inata a matsayin mata Allah ce wai a shahidu khalaqahum da suke cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata suna na haka yi su sun halarci wajen halitta mala'iku suka ga mata ne Allah ce satukutabu shahadatu wa yusadun ku sani wannan ƙarya ta ku dangana mala'iku ɗaya Allah na mata za a rubuta kuma gobe kiyama za a tambaye ku hujja kenan shine kenan suka suna ɗaukar ma Allah shi Allah ga cin alakum zakarun unsa ku domin an san al'adarsu ba sa san ɗiya mata suna ɗaukan ɗaskanci ne bala'i ne zaɓi ɗiya mace to shi ne girmama Allahn ku sanya ma Allah ɗiya mata alakun zakar wa laul'unta ku ku ɗauki maza ku zaɓi mazan ku bai mai mata wannan kuwa tilka idan ismatun jiza in kuwa har wannan abin haka yake ana akwai da ban zalunci mai abu a ba shi kai da ka za ci kai ma'ana shi Allah mai kayan shi kuwa ne wanda bai cin bai kima kuma ya kamu shi kuka ɗauki mai kyau in ko har haka ne a ce wannan rabon zalunci ne shi tilka inda kisa mutum jiza wannan rabon zalunci a kai ba ya daidai ba to da Allah ya kore in hiya إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان Mm.
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس Mm.
ولقد جاءهم من ربهم الهدى نعم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم kinan wannan abin da kuka lata uzamanata gaba ɗayansu ba su da wata kima ba su da wani matsayi kurin sunaye ne kuka dangana ma waɗannan boka wannan gumaka sunaye ne da ku da uwayenku kuka sa musu wannan suna sace mana allata kusa allahu ne uza daga azizi ne wannan manata daga mannan dunan dai ma menene sunan banza ne duka sunaye ne ku kuka sa musu wannan suna da ku da uwayenku kuma wani suna gaba daya ma anzalallahu biha min sultan ba wani wanda ya Allah saukar da hujja akan cewa wannan abin bauta ne ko manatan ko uza ko latan babu wanda hujja ta zo akan dokan shi abin bauta ba Allah ba in yattabi'una illa zan wannan mutane ba abin da suke bi illa zato muna tsammanin kaza akai kaza akwai kaza tunanin wani ne su kullum na maimaitawa ƙoreshawa masu bautar lata da uzza da manata ba su da matsala ba su da shakkar akwai Allah subhanahu wataala ba su shakkar haka ko ɗaya ba su kokonta Allah su wa'annan kurin sun kama wa'annan gumaka ne dalilin tsani intermediate tsakanin Allah da su su suna ga kamar abin san Allah ne ma domin suna sanin cewa ya za a yi mutum ya iya wata Allah kai tsaye shi kimmi wasu na gaban girman Allah ya huce shi kullum ka huce ka bar bautar Allah da ka wallahi abin da kai ƙurashawa san Allah ne na jahilci da ka bautar Allah da ka ci su a wajensu wai girmama Allah ne ɗan adam ya huce bai kai bauta ma Allah kai tsaye ba ya ta hanyar mala'iku masu tsarki kai kimmi haka kake gani a wajensu haka ne suke ji to shi Allah shi kawo musu maganar to in haka ne ya za a yi ku ba Allah mai girma kaɗankin mara kyan ku ɗauki mai kyau annan ba girma Allah ‘yan wa hatta da suke zawa sai ɗawa su zir suke alaƙi da a wajensu a a girmama Allah ne ya za a yi ka zo ɗakin Allah da kayan da ka saba ma Allah ka zo yadda Allah yi ka haka da suke haka da gaya musu haka ta gaya musu ɗaya za ta gaya musu kudin ka zo wajen Allah yadda Allah yi ka zucinka haka Allah yi ka amma ka je wajen aikin Allah mai girma ka je da kayan da ka saba ma Allah haka da ra'ayi ne a wajen su san Allah ne amma ina alhawa ce yace in yattabi'una illa zan kin zato suke ka ta magana dokan la ta'uza za su musu abu za su musu ceto duk zato ne babu kan dan babu hujja kama kama ne yace ba abin da suke bi sai zato wa mata wal anfus kurin da abin da ransa ya musu dadi su halatta ko su haramta an ce mutum zai samu gumki yayi gumki wanda suke tare da shi na dabino in jin yunwa ya cinye in zugi zai sake wani banza kenan kina a takaice haka rayuwarsu take kurin suna rayuwa ne akan zato yan wannan shine a kullum dan adam idan zai aije shari'a ya aije nasin shari'a iya wannan layi zani ne tsammanin kaza dan baka da kan ko haka ranka ya gaya maka eh gaskiya wannan abun bai yi wa kaza eh haka ranka ya gaya maka alhawaci don baka nasu duk abin da ba mu dogara kan shi ba ka iya hujja kan shi to alhawa ce ka yi tsammanin wani alwata ka za ta baka kaza ya ce in yattabi'una illa zan ba abin da suke bi he zato wa mata wal anfus da abin da ran sai sha'awa yake sokura wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda kaji wannan halin nasu da suka rike san zuciya da zato alhali tabbas ga shiriya ta zo daga ubangiji suka bar shiriya suka bami suka bi san zuciya da zato wani har gobe inda ya ka bar nassi na shari'a wala kana cikin wannan lagi da Allah ce gaba amlil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal-ula
amli li insani ma tamanna wai koi shi dan adam wai zai yi mutum zama abin da ke so mutum zai yi abin da ke so zai wakana mutum yana wannan haƙƙin iya da wannan matsayin da zai samu abin da ya ga dama ko abin da ke guri gurin ina son kaza kaza ne sai zama Allah wani ya zama abin bai bukata wani ya zama kaza wani ya zama abin bauta haka kun da kanka kaiwa kaiwa dan adam kaiwa mutum zai abin da ke so shi zai wakana ba abin da Allah ke so ba shi magana kenan amli li insani ma tamanna to a gaya maka falillahi al'akiratu duna duniya la babu wani makaluki da yake yin abin da yake so ya zama zama abu ya duka da duniya lahira duka ta Allah ce shi mulkin shi ne halkan wa'ad koma menene a duniyar haka lahira babu wani abu na wani babu wani zai iya wani abu wanda Allah bai so ba a duniya ko lahira abinda Allah ya so cike wa kana baka da wani iko komai a kanka adam mutum kake kurin shi ne magana kenan amini li insani mata mana shi zai yi ga mutum da abin da ya guri ya zama kaza ya zama baiwa falillahi akhiratu lula Allah shi ke da lahira farko da karshe duk na shi na gaba daya wa kam min malakin fi samawati
malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda
na'am da ake maganar ceto na mala'iku eh mala'iku na ceto amma ya suke ceta Allah ta wakan min malakin fi samawat da yawa da mala'iku da suke sama masu ceton ma yace la tuguni shafa'atum shay'a ba wani mala'ika matsayin shi na mala'ika don girman shi zai iya zuwa ceci wani haka kurin ba kai mutum ba mala'ika ba na ga maka mutum bawa bawa bawa bawa bawa ne kowaye ko bawa Allah ne kowaye kowaye annabi ne mala'ika ne kowaye bawa ke na Allah naka babu wani mala'ika Allah ce ba wani mala'ika a sama wanda ceton shi zai amfani illa min ba'd ayatan Allah da man shawara da sai bayan Allah ya bar uzuri an ce hatta ma Allah ta rashin wallahi mu inda wala bizni wallahi mu inda wala bizni hatta zuwa Allah ban ceton wane ba ka damar ma ka je ka yi sai Allah baka uzuri ka nemi ce ta a baka ba mai yawa Allah garaje Allah banka za kaiwa
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Allah ce ba wani mai ceto sai wanda Allah ya yarda yawa kuma su ma bayi na tsoron Allah tsoro suke ba su dama su kai Allah yi mana kaza Allah ba ce ta wani a'a Allah ya baka uzuri ka je ka yi kaza a baka yan wahata da ake magana ceton aljanna Allah subhanahu wataala ya tabbata ruwa ingantattu Allah zai ba annabawa ceto kuma shi kice ku je ku ceci su wani ceto bangare da farko shi wanda zai cetan mai imani ne kuma ana ce ka je ka yi kuma shi wanda za a cetan shi ma mai imani ne amma mai nahi ne ya yi wata katobara iya wuta wata cuta mai azaba ya da mala'ika ko na annabi uzini ya cece shi to annabi ya ce malaku za su yi ceto annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto kai duk yan aljanna Allah ba su dama ceto ga ɗan uwansu amma Allah ke cewa ka je ka ceci wani dan ce Allah ita sai musulun ya ce ku je ku hudo kai kashi Allah ka ce ku je ku diba dan aljanna amma ku dama ku diba duk wani mai kwatamcin zarra na imani a wuta amma a wuta ya sha wuta rubus ma ba mutuwa ya rubus Allah ce ku je ku ceto duk wani mai imani kwatamcin zarra ka ku bar shi in dai ba shirka in dai mutum mai shirka ba amma shirka uwa ce uwa ce kama uwa gani ta ƙari a kai shirka ba maganar rangwame a nan amma in dai ba shirka duk layin da kai dumu dumu za a iya ba da dama a je a hudu ƙarshe ce mai imani ko tamcin sarra ya ce za su je su dawo ƙarshe su ce allah ba ga kowa ba wata ruwaya annabi ke cewa zai ce ma jibril duk da kuma su inganta hasan na ruwayar ta ce jibril ka je cikin wuta wuri kaza aka je ka ɗauko bawa na iya nan wuta iya ya hannani ya mannan ya kihu bai ma tashi a jirgin rubuci yake da abubuwa sauran shi a ciki shi ba hudu shi ba zai je ya wuce Allah ban gan shi ba ya ce koma wuri kaza wuri kaza ka sami shi ya ce ya zo ya isko shi iya ya hannan ya mannan zai ɗauko shi ya zo ce ya Allah ga bawanka Allah zai mai tambaya bawana ya ka samu matsayin ka ce Allah na samu mugun matsayi mugun matsayi ƙashi da ba Allah sai ce a maida shi ya ce haba ya Allah ka ƙwai haka nan ya ubangiji ka ƙari haka nan ka maida shi ka ƙari haka nan ƙarshe da zai bagiya Allah ce a kashi gida aljanna kiran ƙarshe ne ceto Allah iya ba daman ceto ga mala'iku ga annabawa amma Allah ka ce ka je ka ceto wani ko ka je ceta kuma mai imani ake ceto ba mara imani ba ina ganin kamata mu tsaya Allah kai wanda san gaba insha Allah dan waka yana akwai sabon darasi na malaman ma zai shi malam Muhammadiya insha Allah litinin sabon darasi malamin zai shi malam Muhammadiya zai duka da zan ba mu garba insha Allah kuma duka sauran darasan gaba da mun koma insha Allah tunda da mu garba هندري إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته